بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي تيغبا دورنا مجلسي تفسيري أتكي وانا واتامي البركة wata Ramadan yau muna bakwai ga shi hijirar mazala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar jiya mun tsaya akan aya ta ishirin da hudu a wannan sura mai albarka suratul qasas kuma mun ga yanda ƙarshen abin da ya kasance bayan Musa alaihi salam ya baro garin Fir'aun ya kamo hanyar madayana har Allah maɗaukaki ya datar da shi ya shigo wannan gari kuma da yadda ya je ƙalƙashi itaciya ya huta kuma ya tsinkayi wannan 'yan mata guda biyu wanda suna kore dabbobinsu game da mutane sun zo mazaje suna shayar da dabbobinsu ruwa al'amari da ya kai ƙarshe musa alaihissalam ya ji tausayin wannan 'yan mata ya je shayar da su ruwa sakamakon haka Allah maɗaukaki ya yi bayanin abin da ya kasance kan cewa ɗaya daga cikinsu ta zo tana neman Musa alaihissalam ya je mahaifinta ina kiran shi shi ne Allah maɗaukaki ya ce fasha'atu ihdahuma tamshi alistihya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن عبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تكف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نعم قالت إحداهما يا أبت استعجر إن خير من استأجرت القوي العميد hasbuka Allah madaukaki yace faja'at ihdahuma faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya daya daga cikin 'yan matan wannan guda biyu ta zo tana tahiya cikin kunya qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce laysat bisalfa min an-nisa kharrajatin wallajatin ba ta daga cikin 'yan matan da ba sa jin kunyan mazaje suna iya ganin suna iya kutsawa cikin maza ba abin da ya dame su kharrajatin wallaja ba mai yawan shige da huci bace ba ta shiga nan ta huta nan ta shiga nan ta huta nan ba ba tabi'ar ta bace ba lakin ja'at mustatiratan ta zo a lullube qad kumma dir'uha fi wajhiha wada'at kumma dir'aha fi wajhiha ta sanya ƙarshen gyabtanta dinda zana iya da tsawo akan fuskarta ta dade fuskarta istihya'an ba dan komai ba sadda kumya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana tace mishi mahaifinmu na kiranka domin ya sakauta ma abinda lada da abinda dalilin shayar da mu ruwa da kai ka shayar da dabbobin mu ruwa to mahaifina na kiranka ya sakauta ma akan haka qala abu hazim salama bin dinar abu hazim salama dan dinar yace lamma sami'a zalika Musa arada Allah ya zahaba lokacin da Musa alayhi salam ya ji wannan kira da aka mishi lada ne ake so a bashi na abin da yi na alkhairi sai ya ƙi ya tahi walakin kana ja'ian falam yajid buddan min adh-dhahab sai dai iya cikin yunwa baya da makawa kawai sai ya je famashat almar'atu wa masha Musa khalfa wannan mace sai ta shiga gaba tana tahiya Musa ya bi bayanta wa kanat ar-rihu tadribu thawbaha fatasifu ridfaha iska ya zamanto iya bugawa kuma iya kamantar da bayanta ridf baya mazamnai fakariha Musa an yara zalika minha Musa alayhi salam sai kama ya ga yanayin jikinta dalilin al'aurat fakala laha imshi khalfi wa dullini ala tariq in akhta'tu ki koma bayana kuma ki nuna min hanya in na bace ki ta itan wajen can zakai nan zakai wa fa'alat zalika sai ta aikata wannan falamma dakhala ala shu'aib lokacin da ya shiga wajen wannan dattijo da mun ga cewa ruwaya ba tabbata ba cewa shu'aib ne alayhi salam lokacin da ya shiga wajen shu'aib idza huwa bil asha muhayya kotsam sai ga abincin dare an shirya shi al asha abincin dare al isha sallah lokacin sallar isha ko kuma isha kanta sallar kanta faƙala ijilis ya sha fata'asha ka zamna kai wannan sarmayi ka ci abincin dare faƙala musa a'udhu billah musa sai ce ina neman tsarin allah maɗaukaki faƙala shu'aibu shu'aibu ya ce mai wali ma za ka alasta bi ja'i'in dalilin mai kai ba kana jin yunwa ba ne ba ƙala bala ya ce mai eh ina jin yunwa walakin akhafu an yakuna hadha 'iwadan lima sakaitu lahuma sai je da ce sai dai ina jin tsoron kai ya zamanto wannan lada ko sakamakon abin da na shayar da dabbobin su ne ruwa iwad kaman masanya ni na shayar da su na taim na shayar da dabbobin su ruwa kuma an bani abinci ina sai zamanto sakamakon haka nan wa inna min ahli baitin la natlubu ala amalin min a'malil akhirati iwadan min ad-dunya yace mu kuma na muna huto daga gidan da ban ma nema dalilin wani aiki daga cikin ayyukan lahira mu nemi sakamakon shi a nan duniya mu nemi madadin shi da ladan shi a nan duniya mu ban ma haka nan wa qala lahu shu'aib shu'aib yace mishi alayhi salam la wallahi ya shab yace a a al'amarin ba haka bane ba wallahi ya kai wannan sarmai walakinnaha adati wa adatu aba'i wannan tabi'a ta ce al'ada ta ce da al'adar mahaifana. Nukurin daifa muna girmama bako, wani tu'imu ta'ama muna ciyar da abinci, babban girmama da za ka yi wa bako ka ba shi bakonci, ka ba shi masauki ka ba shi abinci ka ba shi abin sha. Wani tu'imu ta'ama kuma muna ciyar da abinci ga mabukata. Fajalasa Musa wa akala. Dalil Musa da ya ji wannan magana ta Shu'aibu sai zamna ya ce, Falamma ja'ahu wa ƙasa alaihi alƙasasa. Lokacin da Musa alaihi salam ya zo, hankali ya kwanta sai labartawa wannan dattijo ko a Shu'aib labarin da ya kasance da shi da Musa. Ya ne amarahu ajma, dukkan abin da ya wakana. Tun daga al'amarin duk da abin da fir'auna yake na ta'addanci da yanda ya rayu a gidan fir'auna da yanda ya zo ya kashe wannan bakiftai ake neman shi a halaka ya gaya wa shu'aibu wannan magana wa qasd fir'auna qatla qala la takhaf najawta min alqawmi zalimi shu'aibu ya kwanta suwa Musa da hankali yace kada ka ji tsoro zo wakka nan tabbat ka kubuta ka tsere daga azzalumai ka kubuta daga hannun azzalumai yani fir'auna wa qaumi ana nihin fir'auna da mutanen shi wa inna ma qala hadha shu'aib ya faɗo wannan abu wannan magana li'annahu lam yakun li fir'auna sultanun ala madyan domin fir'auna baya da wani iko akan wannan gari na madyana shi ikon shi daban mai da yana tana cin gashin kanta ne qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu ɗaya daga cikin 'yan matan nan guda biyu sai ta ce ya babana ista'jirhu ka ɗauke shi haya ɗaukashin matsayin ma'aikaci wanda zai yi kama hidima kana biyan shi ittakhidhu ajiran liyar'a agnamaka ba dan kuma ba saboda ya kiwata ma dabbobinka inna khayra man ista'jarta alqawiyyu alamin mafi alkhairin wanda zaka dauka haya shine mai karhi amintacce yani khairu man ista'maltahu min qawiyin ala al'amali wa wa adda al'amana shine wanda za ka ɗauka ya ma aiki shi ne wanda yake da mai ƙarhi iya da ikon ƙarhi a yin aiki kuma mai ba da amana wanda zai ba da amana ya riƙe amana faƙala laha abuha sai mahaifinta ya ce mata wa ma'awatin bi kuwatihi wa amanati ke kuma waye waye gaya miki waye sanar da ke ƙarhin shi da amanar shi ina kika sani qalat amma quwwatuhu fa innahu rafa'a hajaran min ra'sil bi'ri la yarfa'uhu illa asharun asharatun yace dai bangaren karhi dai dutsen da yake bakin rijiya ba wanda yake daga shi ba wanda yake iya daga shi akalla sai mutum goma wakila illa arba'una rajulan wata riwaya tace sai mutum 40 kinan tunda ya daga shi shi daya mutum ne mai karhi wa amma amanatu game da amana shi kuma inda na gane mutum ne mai amana فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك lokacin da yace minki tahi bayana kadda iska ya kamantar da jikinki ya kamantar mun da jikinki qala shuaib inda zalik inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatayn قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج نعم فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين نعم.
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا أدوان عليه نعم والله على ما نقول وكيل بارك الله فيك قال شعيب عند ذلك شعيب سيفدي a lokacin da ya ji yanda diyar shi ta faɗi abin da diyar shi ta faɗi inni uridu an unki haka ihda banatayya hatai ni ina so in aura aura ma ɗaya daga cikin wannan ƴan mata ƴan mata na iyana biyu ina so in aura ma ɗaya daga cikin su kuma wannan ba wai laihi bane mutum idan ya ga mutum na kwarai mutum cikakken musulmi mai imani mai adalci mutumin kwarai ya nemi a aura mashi da shi ba kasawa ba ce ba sabon mazala radiyallahu anhu haka da suka kasance suna yi suka mutum ya dace sai su neme shi su da kansu za su je su nema su bujuro da diyarsu qala wasmuha safuratu wasu malamai suka ce sunanta safura wa layya da layya eh safura ɗaya layya fi qawli shu'aib fi qawli shu'aib al-jaba'ini fadal shu'aib jaba'i wa qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq yace safura wa sharqa dai safura dai kuma sharqa wa qala ghayruhuma al-kubra safra'u wa sughra sufaira wannan su kuma yace babba ana ce mata safra'u karama kuma ana ce mata sufaira kenan tasgirin safra'u karamar safra'u waƙila zawajahul kubra wasu malamai suka ce shu'aib ya aurawa Musa babban wa zahaba al-aktharu aktharuhum wa zahaba aktharuhum ila annahu zawajahu sughra minha wasmuha safurat safura mafi yawancin malamai sun tayi kan cewa ya aura mishi ne karaman kuma sunanta safura wa hiya allati zahabat li talabi Musa ita ce wadda ta tahi neman Musa alaihi salam malam da suka yi talika ce wa laysa fi shay'in min al ahadithi wa ayyan ismu as-sughra wal kubra wa sayati hadith abi dharr abi dharr marfu'an bi annahu tazawwaja as-sughra mala yace babu wani abu na hadisi ingantattu daga ruwayoyi ingantattu wanda suka yi bayanin karama ce ko babba da yace akwai hadisi na Abu Dharr radiyallahu anhu wanda ya dangana shi zuwa mazala sallallahu alaihi wasallam kan cewa karamar ce aka aura mishi da sharaɗin cewa in ɗauke ka a matsayin ma'aikaci shekara takwas an ta kuna ajiran li samani sini ka kasance kai mai mun aiki ne tsawon shekara takwas ƙalal farra'u imamu farra rai maula ya ce ta ja'al sawabi min tazwijiha an tara ganami tsamani hijajin shi ne ka sanya ladanka na kiwo da za ka min tsawon shekara takwas a kan auratar da ɗiyata da zama aura ma ɗiyata kina auren ɗiyata gare ka shi ne ladanka na kiwon da za ka yi shekara takwas kuma sadaki ya halitta a yi shi ba da dukiya irona da aiki ka je wajen ba ka da kuɗi mahaifi yara ya ce ga gora ta ce ga gadura ta kaje ka dome a bisa sadakinta kuma shi uba sai yi lissahin kudin da zai za a nome wannan gandu ya baɗiye shi sadaki domin ba a sadaka ba kamar yadda ake cewa ana sadaka an baka sadaka shi ke da ba sadaki la na daga cikin sharaɗi na aure sadaki na'am taqulu arabu laraba suna cewa ajaraka Allahu bi ajrika ai asabaka Allah ya baka lada da aikinka shine Allah ya baka lada ya biya ka wal hijaju as-sinun hijaj kin wannan jam'i ne na hijja shine shekara kinan hijaj shekaru fa in atmamta ashran fa min indik in ka yi ƙoƙari ka ga dama ka cika shekara goma ka ƙara biyu akan takwas to wannan daga gare kala Musa, Musa alaihissalam sai ce mishi, Zalika baini wa bainak, wannan abu tsakanina da ni da kai ne, yani, haza shartu baini wa bainak, wannan sharatsi tsakanina da ni da kai, amur wannan tsakaninmu ne, tammal kalamu, al'amur ya ƙare, magana ta ƙare, yanzu an kulli yarjejeniya an yarda. Sun makala, ayyumal ajalai ne kadaitu. ɗaya kowanne daga cikin ɗayan ajalin wannan guda biyu shekara takwas ko shekara goma na yi ai al'ajilain wa mafi sila makin nan sila ce ƙazaitu da na cika atmamtu na cika wa farraktu min na ƙare shi a saman au ashar wa shekara takwas ko goma fala udwana alai babu zalunci a kaina ai la zulma alayya bi an utaliba bi akthar minhuma babu zalunci a kaina in na nema hiye da haka nan wallahu ala ma naqul wakil kuma Allah madaukake shine wakilin abinda muke fadi abinda muka fadi qala bin abbas wa muqatil shahidun fima baini wa bainak Allah shine shaida tsakanina da kai wakila hafizun Allah shine mai kiyayewa tsakanina da kai قال المؤلف رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد مليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سعيد بن سليمان أخبرنا مروان بن الشجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل حيرة wani bai Yahude ya tambaye ni daga Sa'id bin Jubair yace wani bai Yahude ya tambaye ni daga mutanen Hira ayyul ajlain qada Musa ajalin wanne ne wanda Musa cikin ajalin guda biyu wanne ne Musa ya cika qultu la adri hatta aqduma ala khairil arab yace bazan baka labari ba bin sani ba har sai na zo mafi ficin larabawa ba as'aluhu in tambaye shi fa qadimtu fa sa'altu bin abbas sai na zo sai na tambaye abdullahi dan abbas domin duk cikin sabon mazala sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya shi ilimin tafsirin qur'ani mai girma kuma wannan dalilin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi اللهم علمه التأويل وفقهه اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل zala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki ka fahimtar da shi addini kuma ka karantar da shi tafsiri ta'wili nan tafsiri shi yasa ake ce mai hibrul umma kamar tawada al'umma karshen dai ilimi tawada ko ko bi dai daga gindinta ne ake rubuta tsakar a rubuta to ko kogi na ilimi fa sa'alahu sai tambaye shi qala abdullahi dan abbas sai ce qada aktharuhuma wa atyabahuma dubi ilimin masu ilimi sai ce ai ya cika mafi yawancin wanda cikin ajalin guda biyu mafi yawa kuma mafi kyawun shi wanne ne shekara goma ya huddo dalilin hujja akan kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qala fa'ala yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fadi ya aikata to kuma shi ko ya san Musa alaihi salam manzo ne na Allah nan zai bi ya zamanto wannan irin tafarki ne na annabawa wa ruya an abi zar marfu'an arwaito daga abu zar jundub bin junada radiyallahu anhu dangana wani hadisi ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza su'ilta ayyul ajalaini qada Musa idan aka tambaye ka wanne daga cikin ajali biyu Musa yayi faqul khairahuma wa abrahuma wa abarrahuma ta ce mafi alkhairin su kuma mafi biyayya mafi alkhairi kuma mafi biyayya ga Allah wai za su ilta fa ayyul mar'atayn tazawwaja idan an tambaye ka wacce daga cikin ɗayan matan biyu ya aura fa qul sugura minhuma ta ce karamar daga cikin su wahiya allati ja'at ita ce tazo fa qala ta ce ya abati ista'jirhu ya mahaifina ka dauke shi a matsayin ma'aikaci fa tazawwaja asugura asgharahuma sai aure wadda ta zama to ita ce mafi karamar su wa qada awfahuma kuma ya cika alƙawli wanda ya zama to shine mafi cika shine shekara goma wannan hadisi imamu tabarani ya fitar da shi a cikin ausat khatib al-baghdadi a cikin tarikh haythami yace rawahu tabarani fi saghir wal awsat yana ya fitar da shi a cikin littafin shi guda biyu littafi guda uku gare shi معجم الصغير ده معجم الكبير ده معجم الاوسط امام بزار ya rawaito shi da ikhtisari sai dai a cikin isnadin shi kamar yanda yace akwai wani rawi wanda ake cewa tabrani imam tabrani yace a cikin isnadin shi akwai wani rawi wanda ake cewa uwaid bin abi imran aljuni qala da'afa ibn ma'in wa ghayru imam ibn ma'in ya raunanar da wannan rawi da wannan shi ibn hibban ya wasaƙar da shi sauran mazajen wannan isnadi kamar yadda imamu tabarani ya ce sikati ne na'am قال المؤلف رحمه الله وروي عن شداد بن اوس مرفوعا ارويته daga shaddad dan aus ya dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka shu'aib annabi sallallahu alaihi wasallam min hubbillahi azza wajal shu'aib annabin Allah ya yi kuka saboda san Allah maɗaukaki, hatta amiya sai da aka mai da har sai da ya makamci. Faradallahu alaihi basara, Allah sai mai da mai idan shi. Sun baka hatta amiya faradallahu alaihi basara, ya sake kuka har sai da ya makamci Allah ya sake mai da mai idan shi. Sun baka hatta amiya faradallahu alaihi basara, Allah ya sake kuka har sai da ya makamci Allah mai da mai idan shi. فقال الله ما هذا البكاء أشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار wannan kukan dalilin shi shauƙi ne zuwa aljanna ko kuma tsoron shiga wuta ne qala la ya rab walakin shauqan ila liqa'ik yace a'a ya ubangiji ba haka bane sai dai shauƙi ne zuwa gamuwa da kai wa auha Allahu ilaihi in yakun zalika fahani allaka liqa'i in dai abin ya kasance haka nan ne to madallanka gamuwa da ni ya shu'abi ya kai shu'abi lidhalika akhdamtuka Musa kalimi dalilin haka na khadamtaswa na khadamtasmaka na sanya maka Musa abin magana ta ya ma hidima ta dai wannan hadisi duk da dadin shi hadisi ne wanda yake da rauni a cikin shako na rawi wanda ake ce mai Isma'il bin Ali bin Al-Hasan bin Bindar bin musanna ya zumunto ya zumunto malamai sun raunanar da hadisin shi bal ma hadisin shi da zuwa munkar kina hadisin wannan ba tabbatacce bane ba walamma تعاقد هذا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه bayan an kare wannan yarjejeniya an kulla ta tsakanin Musa da Shu'aib sai umarci diyashi Shu'aib ya umarci diyashi ta ba Musa alaihi salam wata sanda wadda zai yi ka kore namomin daji game da dabbobi واختلفوا في تلك العصا malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan sanda qala ikrima imam ikrima yace kharaja adam biha min aljannati fa akhadhaha jibril ba'da mauti ba'da mauti adam fa kanat ma'ahu hatta laqiya biha musa laylan fa dafa'aha ilay ikrima yace adam alayhi salam ya huto daga aljanna tare da wannan sanda fa akhadhaha jibril kharaja adam biha min aljanna sai jibril ya amshi wannan sanda bayan mutuwa adam ta kasance tana wajen jibril har sai lokacin da ya gamu da musa ya ba wannan ya ba musa wannan sanda sauran malamai suka ce kanat min as janna sun kasance daga cikin wata sanda ta aljanna amalaha adam min aljanna adam da ya dauko ta daga aljanna fatawarasa hal anbiya annabawa suka yi kagadanta sai dai wannan ya yi cin karo da fada hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asharal anbiya la nasu wala nuras mu annabawa ban ma gado ba a gado sai dai kuma la Allah Allah wani ce to ai wannan ba gado bane na dukiya gado ne na alama ta annabci wallahu ta'ala alam nam qala fa akhadha jibril ba'da mauti fa tawarathaha al-anbiya وقال لا ياخذها غير غير نبي illa akalatu babu wani wanda zai dauki wannan sanda in ba annabi face sai ta cinye shi fasarat min adam ila nuh wannan sanda ta je daga adam har zuwa nuh alayhi salam thumma ila ibrahim hatta wasalat ila shuaib daga daga ibrahim har ta kai ga shuaib alayhi salam wa kanat asa al anbiya indahu fa ataha musa zama to ita ce sanda annabawa kuma ya ba musa ita wannan isnadi shi ma akwai maganganu a cikin shi Imam Tabrani Imam Tabari ya fito ya rawaito shi daga Ikrima قال ثم إن موسى لما أتم الأجل وسلم شعيب ابنته إليه lokacin da Musa ya kare wannan lokaci da ya dauka na aiki Shu'aib sai ya mika mishi diyar shi قال موسى للمرأة, للمرأة اطلبني من أبيك أن يجعل لنا بعد الغنم ki roƙa mana babanki ya yanka mana wasu dabbobi zamanto wannan mulkinmu ne fa talabat min abiha ta nema daga mahaifinta fa qala shu'aib sai shu'aib ya ce mata kullama lakuma kullama waladat hadha al'am ala ghairi shitiha shitiha kuna da dukkan abin da wannan dabbobi suka haifa banda wanda suke da baki da fari wakila arada shu'aib an yujazi musa ala husni ra'iyatihi ikraman lahu wasilatan libnatihi malamai suka ce musa shu'aib alayhi salam ya so ya sakauta musa da kyakkyawan kiwo da mai kuma da kyautatawa da girmamawa game da alaƙa shi da mine da Musa da ɗiye shi. Fakala lahu inni kad wahabtu laka min zadaya allati tada'aha agnami hadhihi sana kulla ablaq wa balqa nace ni na na ma kyautar dukkan 'ya'yan awaki da dabobi wanda aka aihuwa a wannan shekara wanda sun fito ne da dukkan wanda take da baki da wari tare da ita ya nuna mai nau'in dabbobin da zai da zai dauka fa auhallahu ila musa fil manami an idrib bi asaka al ma alladhi fi masqal agnab Allah madaukake yawa Musa wahayi kan cewa ya buga inda yake kiwon wannan da wannan sandar tashi ruwa zai hutu fadaraba Musa bi asahul Musa ya bugi wannan ruwa sun masakal agnama min ya shayar da dabbobi daga wannan ruwa fama akhata'at wahidatun minha illa wada'at hamlaha ma baina ablaq wa balqa فعلم شعيب أن ذلك رزق رزق ساقه الله عز وجل إلى موسى وامرأته فوفى له شرطه وسلم الأغنام إليه da dabbobin nan suka sha wannan ruwa babu wata wadfaci dukan sai da suka dau ciki kuma suka haifar da abin haifuwa bai wanda yake da baki da hori Shu'aibu sai fahimta cewa wannan arziki ne Allah madaukake ya korowa Musa da shi da matar shi kuma ya cika wannan alƙawali ya mika musu wannan ƴaƴan dabobi da aka samu قال الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل
فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله إني أنا الله رب العالمين حسبك Allah madaukaki mai girma da buwa ya ce falamma qada Musa al-ajla lokacin da Musa alayhi salam ya cika wannan alkawali zamani da ya dauka na kiyo atammahu wa faraga min wa sara bi ahlihi sai tahi da iyalan shi da matar shi qala mujahid lamma qada Musa al-ajla makatha ba'da dhalika inda sihrihi 10 ukhra fa aqama indahu 20 sana bayan Musa ya kare wannan alkawali na shekara goma ya zamna a wajen sirikin shi tsawon shekara goma sai zamanto ya shekara ishirin a wurin shi sun masta azanahu fil'audu ila misr sannan Musa alaihissalam ya nema daga shu'aib ko sirikin shi komawa ya zuwa ƙasar misra fa'azina la sai ya bashi izini fa kharaja bi ahlihi ila janibi misr sai huta ya tafi da iyalan shi da matar shi zuwa ban wajen Misra. A nasa ya'ani absara sai tsin kawo min janibi turi nara daga gehen dutse turi sina sai tsin kawo wata wuta. Wa kana fi bariyatin fi lailatin muslima muslima ya kasance a cikin daji ne kuma a dare wanda yake da duhu. Shadidatul bar bard matsananciyar sanyi wa aka zamra'atuhu talq sai zamanto ciwon naƙuda ya kama wannan mata qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar sai cewa matar shi ki zamna anan in kuthu sai zamanto kamar da iyali inni anastu nara ni na tsinkayo wuta la'alli atikum minha bi khabar me yuwa in zo muku da wani labari ai an tariqi da game da hanyar da za ta kai mu misra li'annahu kana qad akhta at-tariqa domin a komawar shi Musa alaihi salam ya mance ya kuskure hanya ba hanyar da za ta kai su bane misra ya bi kuma dama mun gani tahowar shi halau daga kasan Fir'auna daga Misra zuwa Madina hallo nan ma sai da ya samu taimako wanda ya kawo shi na mala'iku in ruwaya ta inganta aw jazwatin minan nar yani qit'atin wa sham'atin minan nar wani yanki na wuta wa fiha thalathu lughat cikin jazwakin nan akwai harshe guda uku na laraba qara asim jazwatan imamu asim ya karanta jazwa bi fathil jib wa qara hamzatu bi dammiha shi kuma hamza ya karanta da damman damma jazwatun wa qara al-akharuna bi kasriha su kuma sauran malamai suka karanta da yiwa qaf jib kasra jazwatun قال قتادة ومقاتل هي العود الذي على قد احترق بعضه وجمعها جذع shine imamu muqatada da muqatil suka ce shine iccen da ya zamanto an sanya shi wuta gehin shi ya kone me yake ce mai da Hausa a iccen da aka sa wuta aka shanye ga gurgugu saura ya kama saura bai kama ba iya da suna da hausa bakin wuta barakallahu fi bakin wuta idan sai zaman to yanzu ya zo da bakin wuta nam tsala waje alaha jiza jam'uha jizan afwar taron sai ka ce jiza la'allakum tastaluna ai tastadfi'una za ku iya samun ku hura ku ji gumi inda wuri ne mai tsananin ga daji ne sannan ga sanyi ga duhu kuma ga hanya an ɓace sannan kuma ga naƙuda abubuwa daban-daban falamma a ta hannu dai mai shafi ilwadil aiman lokacin da musa ya zuwa wannan wuta sai aka kiraye shi ta ɓangaren wannan kwari ɓangaren dama min janibil wadi allazi an yamini Musa wanda yake bangaren daman Musa fil buqatil mubaraka li Musa a wuri wanda ya zamanto mai albarka a wajen Musa ja'alaha mubarakatan Allah ya sanya ta mai albarka li anna Allah kallama Musa hunaka wa ba'athahu nabiyyan Allah ya sanya wannan wuri mai albarka domin a wannan wuri ne Allah ya wa Musa magana sannan kuma ya sanya shi annabi ne wa qala afa yuridu مقدس أو يريد مقدسة أنا نهن كساود تكي تسركي من الشجرة من ناحية الشجرة أي تبانجرين إتاتيا قال ابن مسعود كانت سمرة خضراء تبرق مقرياتي ودى تسوى والتنا والقيا وقال قتادة ومقاتل وكلبي كانت عوسجة وتيتاتياتي ودى أكيتي متى عوسجة قال وهب من أوليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها عناب يتي إنبي تي إتاتي أتي تعنب lokaci yayi ko to sai mu tsaya a wannan gaba abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk